إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu tarin yabo da godiya sun ƙara tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatu na al'ubudiyya littafin tauhidi da ibn taymiya rahimahullahu ya rubuta shi zan mu tashi faman shahidan alhaƙiƙa alkauniya duna diniya an ga wurin faman shahida alhaƙiƙa alkauniya duna diniya duk wanda ya tabbatar da tauhidi na rububiyya shine alhaƙiƙa alkauniya wanda ya tabbatar da tauhidi na rububiyya duna diniya bai tabbatar da tauhidi ba na uluhiyya haƙiƙa kauniya shine tauhidin rububiyya abin da yake da alaƙa da duk abin da Allah halitta wa halici sama wa halici ƙasa wa halici mutum kanshi in ya tsaya ya tabbatar ya ce wanda ya tabbatar da haka kuma sai ki tabbatar da tauhidi na uluhiyya cewa Allah wanda ya wannan abubuwan da yake gani shi ya dace a bauta ma kenan wanda ya tabbatar da tauhidi na rububiyya bai tabbatar da tauhidi na uluhiyya ba sawwa baina hazihi al-ajnas al-mukhtalifa zai zai daidaita wannan jinsin da suka saba suka yi sabani tsankanin su zai sawwa bainahuma zai daidaita su kenan wanda ya tabbatar da Allah kadarta kuma sai kore cewa Allah ya shara'anta yawa zai tabbatar tsakankanin kafirci da imani kinan ba zai bambanta ba tsakankanin wannan mai imani ne da wannan ba mai imani ba ne kinan sauwa bainar ajinasil muktalifa zai daidaita tsakankanin jinsi wanda suka saba imani da kafirci munahuci da imani allati farraqa Allahu bainaha wanda Allah bambanta tsankaninsu gayatul tafriq iya rarrabawa hatta ya ƙula bihi al'amuru ila an yi sauyin lahabin aslam hasse ya kai lamarin hasse ya kai shi inda zai daidaita Allah da gumakai saboda bai tabbatar da tauhidin uluhiyya ba kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce anhu ga su kawaran ne suke cewa tallahi in kunna lafi da lalin mube muna rantse da Allah mun rantse da Allah mun kasance a cikin bata mabayyani yaushe iznu sawwikum bi rabbil alamin lokacin da muka daidaita ku da ubangijin mahalittu gabaki ɗaya bal qad ala al-amru bi ha'ula'i ila an sauwullaha bi kulli mawjudin yace kai bari wannan lamarin ya kai su zuwa ga daidaita Allah da duk abin da ya zamanto abin da Allah halitta ne a doron duniya wa ja'alu ma yastahiquhu min al-ibada kuma sai suka sanya abin da ya cancanta na Allah ne a bauta mishi wata'a da yi mishi da'a haƙƙan likulli maujudin haƙƙi ne akan kowane abin da ya zamanto mai rayuwa a nan doron duniya izja'aluhu huwa al-mawjud huwa mawjud al-makhluqat izja'aluhu huwa wujud al-makhluqat lokacin da suka sanya shi Allah kenan shine samun halittu ga baki ɗaya wa haza min a'azamil kufri wal ilhad bi rabbil alamin wannan kuma shine babban kahurci da ilhadi bi rabbil ibari ga ubangijin bayi nan yake so ya hudi a wannan gaba shine cewa wanda ya tabbatar da tauhidi na rububiyya ya tabbatar da Allah shi ya komi sai kore tauhidi na uluhiyya bauta ga Allah sai kore wannan kenan akan shi babu bambanci tsakanin mai imani da kahuri duk ɗaya ne tunda su ma an tambaye su wa halitta sama su ce Allah ne shi ma an ce wa halitta sama Allah ne to kuma sai kore ma Allah bauta to shi ma wancan daman ya kore ma Allah ba an bauta ma Allah ba kai ma ɗin kai kai wasu ma sai suka daidaita Allah ma da abin bautar tasu da Allah da gumakansu duka ɗaya kai he wasu suka ɓura daga nan ma hecha suka yi duk abin da ka gani a doron ƙasan Allah ne sai ce wa ha'ula ya silu bihimul kufur ila annahum la ya shahaduna annahum ibadu ya ce wa'innan kin da ake ba da labarinsu kahurcinsu hayya kai su inda suke shaidawa cewa basu tabbatar da cewa la ya sharuna basu tabbatar da cewa annahum ibadu su bayu ne shi shaida ma kan sheki a bai yarda ba shi bawan Allah ne la bi ma'ana annahum mu'abbaduna wai ba ma'ana ba cewa Allah ya bautar da su ba ma wala bi ma'ana annahum abiduna ko kuma da ma'anar cewa mu masu bauta ma Allah ne a'a duka wannan ma'anar babu a cikin kanshi iz yashhaduna anfusahum hiya alhaq lokacin da suke tabbatar ma kansu cewa su su ne haq alhaq wani ne alhaq Allah ko sai ke cewa shi ma shine Allah in ka tambaye shi kamar yadda zai ƙara bayani a gaba duk abin da ka gani yana yawo a doron ƙasa Allah ne shi ma karan kan shi Allah ne kuma Allah ma Allah ne sai ce kama sarraha bi zalika tawagituhu kamar yanda dagutunsu suka yi bayani da bakinsu a haka kabin arabi kamar malamin da ake ce ma ibn arabi ibn arabi guda biyu ne malamai akwai ibn arabi wani tafsiri wanda ke kan mazaba ta ahalin sunna shi he suka rubuta shi da alif wallam ibn al-arabi kenan da kaga al-ibn al-arabi wannan ahalin sunna ne shi kuma ibn arabi irin wannan rubutun da suka mushi babu alif wallam shine mai wannan littafin sahibul fusus wanda suke cewa kai komi Allah ne wa amsaluhu wa amsalihi almulhidin almuftarin da makamantan shi mulhidai masu kirkira ma Allah karya kabin saba'in kamar wanda ake ce ma ibn ibn saba'in su ne wanda suke tahi akan wahidatul wujud halitta ɗaya ce kowa Allah ne Allah Allah ne kowa kuma an kai kowa kowa shi ma Allah ne wa amsali da makamancin shi ya shahaduna annahum abiduna wa ma'budun suna shida ma kansu su tabbatar ma kansu su masu bauta ma ne kuma abin bautawa ne kenan a lokaci guda shi Allah ne kuma shi bawa ne shi ne wanda ga cin sai ciyayi abin da yake bani mamaki allah allah ne kuma wane ma allah ne to abin mamakin wane ne za a bauta ma in ka ce allah shi dai allah an sani ba a bauta mashi ko to shi in ka ce mutum yau shi ma allah ne to a cikinsu wa za a bauta ba ni gane falsafata su kamar yadda zai ƙara bayani a gaba sai cai wa haza laysa bi shuhudi li haqiqati wannan ba tabbatar da haƙiƙa mace ba tabbatar da tauhidi ba la kauniya wala diniya ba tauhidi na uluhiyya ba balle tauhidi na ba tauhidi na rububiyya ba balle tauhidi na uluhiyya bal huwa dalalun wa ama an shuhudil haqiqa al kauniyya yace bari dai wannan bata ne da makabcewa ne akan tabbatar da tauhidi na uluhiyya haisu ja'alu wujudil khaliq huwa wujudil makhluq lokacin da suka sanya samuwan mahalicci shine samuwa halitta kun gane mu jumlar samuwan mahalicci daidai yake da samuwai halitta kenan in babu daya babu daya وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق suka sanya duk wata siffa ta yabo duk wata siffa mummunan siffa ana iya siffanta Allah da ita kuma ana iya siffantawa mutum da ita in ya ga wani ya sha giya ya ce to ai kaga mummuna sufa ci ku ce kai ne ba gane ba wannan abin duka ana iya siffanta shi kin da ya sha ba shi ba ne ba wani ne ya shiga jikin shi kina abin da ya yi ba umarnin shi ba ne ba murnuwa ne kinu daga wajen Allah ya ce izu huwa izu wujudu haza huwa wujudu haza inda hu domin su a wurinsu samuwar wannan shine samuwar wancan a wurinsu in akwai Allah za a samu bayu in babu bayu babuwa babu Allah in akwai bayu akwai akwai Allah sai ce bara'atul mu'minuna min hazal mu'minina min hazal mazhab ko su ko masu imani duk mai imani ya barranta daga irin wannan mazhabai yace wa ammal mu'minuna billahi wa rasulihi awamihim wa khawasuhum masu imani da Allah da manzan Allah awamukinsu da khawaskinsu kenan gama garinsu kuma da malamansu kuma ahalar kita su ne ma'abuta littafi riko da littafin allah kama ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi ahalina minan nasi inna lillahi ya ce allah yana da mutanen shi zaɓaɓɓun shi a cikin mutane ƙila marhum ya rasulallah aka ce wane ne ya ma'aikin Allah su wane ne ya ma'aikin Allah ƙala ya ce ahalul ƙur'ani hum ahalul lahi wa khasatu amma ma'abuta ƙur'ani su ne mutanen Allah kuma su ne zaɓaɓɓen Allah da wanda yake so shiga cikin wannan ya zamanto ahalul qur'an ma'abucin qur'ani masu imani sun kore ma Allah wannan sifa ta cewa halitta ɗaya ce komi Allah ne Allah Allah ne bawa ma Allah ne shine daga cikin maganar su wani yake cewa wa kullu kalamin fil wujudi kalamu duk wani magana da kashi ana yi a wannan doron duniya magana Allah ce kun ga girma abin gakin ko duk hirar da za a yi in wata irin hirar ta hutu da bakin mutum magana wace ce su hawayensu haka sawa'un alaina nasruhu wa nizamuhu yace duk ɗaya ne in nasar ne ko shi'iri ne duka dai ba na mutum bane ba na wane ne na Allah ne kinan kaga yanzu sun daidaita Qur'ani ma da da hiran mutane wani ciyayi wa malikal wal khinzir illa ilahun wa man la illa rahibun fil kanisati yace da kare da da kare da alade duka ubangijin mai kuma Allah abun bautar da kuke nema bai ko ina iya cikin wannan rahibin da kuke gani a cikin coci fasto da yake cikin coci yana bauta ma Allah yana abin ga ko yace to shine Allah kenan wajibi ne akan musulmi irin wannan matsalolin ya dinga leka a kansu shi yasa sau da yawa wanda zaka ga ya ɗauki wata hanya yana tafiya a kanta bai san ba tushen da ya shan tushen akwai irin wannan tafiya wala mutum da bai abin da ke sai cayi ahalul iman yufarriquna bainal khaliq wal makhluq tun mai imani masu imani suna bambancewa tsakanin alkhalik mahalicci wal makhluq da wanda aka halitta ai akwai bambanci ko ai kowa ya sani hatta da ati wanda bai taba san ba mi bai da addini wallahi ya san akwai wanda yake shi kire ka ɗauki tsarin jikin mutum yadda Allah ya yi shi kawai ya ce shi ya samu kanshi sistem kaɗai na ido yadda yake kallo ya yi abin ga abin mamaki kuduwa yadda Allah kare mutum ya samu wannan cuta a ringa mai dialysis yadda za a dinga mashi abubuwan da za a sa a jikin shi ka san wannan abin shi kuma wannan abin ɗaya ne Allah ya mishi bai bukatar shi zuwa zai ya zamna wuri guda sai an ƙare mishi tashi shi kuma abin da Allah ya mishi da shi yake tashi ya zabga da gudu ya ko ina yana mishi aiki kuma a ce wannan wanda yi wannan abin shi kan shi a tabbas akwai wanda yi wannan abin wanda ya zamanto sun allahin da zi a tukana kulle shi wanda shi kowa gwanancewa wajen halitta in allah ya nashi wala babu kamar shi tsarin shi ba irin tsarin kowa ba ne komi wa ƙaddarna ta ƙadira allah ya yi daidaita shi iya daidaitawa sai duk wani abu da zai zo na ruwa ne na wani iska ne cikin kantitan da Allah ya dora yanda mutum ba zai cutar da shi ba haka Allah zai turo yace fa haula ya alamuna anna allaha rabba kulli shay'in wa malikuhu wa khaliquhu yace wa'annan duka sun sani Allah shine ubangijin komai mamallakin shi kuma shi ya halicce shi kenan masu imani sun tabbatar da tauhidi na rububiyya kuma haka sun tabbatar da tauhidi na uluhiyya wa annal khaliq subhanahu wa ta'ala mubayanun lil makhluq kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sha bamba da halittar shi laysa kamithlihi shay'un babu kamar Allah shi mutum ya sani a cikin halittun Allah duniya kanta wala tana daga cikin mafi kankancin halittun Allah a sararin a sararin wannan da yake wai ba abin gaba ko wannan burish da Allah yi ganuwa na tsaron sama kamar ka ce kwamfanyi-kwamfanyi na tsaron sama da aka yi ɗaya daga cikinsu kaɗai ya lullumka girman duniya wannan burji ne na tsaron sama ba a je sama ba al'arshin Allah ya hi sama kursiyin Allah wasu a kursiyu samawati wal ard ta hi sama da ƙasa shi kuma al'arshin Allah ya hi kursiyin shi kuma kursiyin kanshi wa kana arshuhu alal ma'i yana sama ruwa wani irin ruwa ne kaga ya huce hankalin mutum mayi ya sauwa kursiyin Allah ta hi sama da ƙasa to shi kuma al'arshin Allah ya hi kursiyin girma shi kuma al'arshin Allah a sama ruwa yake kina ruwan ya hi girma ya hi girma al'arshin wannan kaɗai kahin ka sauwara Allah yake ya daidaita a kan al'arshin kina ya tabbatar ma bawan shi cewa Allah da bawa waɗe ba ne ba ya ce lahalan fihi falsafar tasu abinda suke cewa ai lahalan fihi Allah bai shiga jikin mutum ba sai ne da shi Allah shi ne suke tafi wala muttahidan bihi kuma bai yi haɗin gwiwa da shi ba da Allah da bawan shi aka yi haɗin gwiwa ya aka zamanto abu ɗaya ita ce wannan falsafar wala wujuduhu wujuduhu ko kuma samuwar Allah ita ce samuwar bawa ko kontrar samuwar bawa ita ce samuwar wa Allah sai ya ce wanne tsara kafarahumullahu bi an ƙalu bilhudu nasaru kiristoci allah ya kahurta su lokacin da suka ce akwai hulul menene hulul shine wani abu ya shigo jikin wani abu kawon misalin wani abu ya shiga jikin wani abu in ya shiga jikin shi nawa zai su zamanto abu biyu ne sai suka haɗu ɗaya shiga cikin ɗaya suna ce akwai hululun sari kuma akwai hululun jawari a sari kan misalin lipton ya yi sai ɗauko ruwa zuba mashi yanzu da ya zuba mashi an iya hudda ruwan daga cikin abin gakin lipton ya zamanto ya zamanto ɗaya shi ne hululkin da suke cewa Allah ya shiga jikin bawa sai bawa shi ma ya zamanto mi sai zamanto Allah ko kuma hululul juwari sai ka ɗauko misali gujiya ce an sa ta a cikin yawwa in aka sa ko kuma a ɗauko ruwa ya zuba mata ai dai tana ciko tana cikin mi amma ana iya mi ana iya rarrabe su tuhe suka ci hululikin akwai am kuma akwai thas hulul suka ce wanda allah yana shiga jikin halittun shiga baki daya Allah yana shiga jikin halittun shiga baki daya kenan shine wanda suka dauko wannan fikirar to tunda Allah yana shiga jikin halittun shiga baki ɗaya kenan kowa ka gani Allah ne duk abin da kaga yayi kakka mishi kakka mai magana wannan abin da umarnin waye shine sun tabbatar da akwai kadara Allah ya kaddara za a yi abin amma kuma ba za a yi magana ba saboda me saboda shi ma da umarnin Allah ya wannan abu kuma Allah tunda shi ma Allah ne kenan babu an ɗauke mishi cewa i kaza kakai kaza daman wane ne aka ce ma i kaza kakai kaza bawa ko Allah wani zai bashi umarni to tunda suka mai da wannan halittun Allah ga baki daya sai aka ilga'in shari'a babu shari'a kowa Allah ne wasu kuma suka ce a'a akwai hululin khas wasu halittu ne Allah kiyaye shi yake shiga jikinsu ba kowanne ba wannan he suka yi he su ce to misalin wanda ya kai wata matsayi malami ne babba Allah na iya shiga jikin shi kenan shi ma ya zamanto ne ya zamanto Allah don haka duk abin da ka gani ya yi to ka kai magana wannan kai ba kai ba sanin ka gano wannan abu kamar yadda sai sai masala kamar yadda ka ga annabi Musa da shi da Khidir kaga su ce ai hidir annabi musa ya yi hidir ko annabi ne amma hidir ya yi abinda annabi musa ya kasa ganowa ne ya ce mishi kawai ka yi shiru ka kyale kai ne ba ka wannan wurin ba balle ka gano haka ya ce su kiristoci allah ka hurtar da su da suka ce ai allah ya shiga jikin annabi isa kun gane wal'ittihadi bil masih khasa Allah ya shiga jikin annabi isa kuma ya suka yi haɗin gwiwa da isa da annabi isa shi ya sa hai annabi isa ya zama tuni Allah ya suka mai da aƙani musalasa Allah guda nawa uku akwai al'ab akwai al'ibin akwai arru uba da ɗa sai uba ya shiga jikin ɗa kenan ɗan yi zai zamanto shi ma uba zai zamanto kenan allah ya shiga jikin annabi isa sai annabi isa shi ma ya shiga jikin sai shi ma annabi isa ya zamanto allah sai ce wa'innan allah ya kahurta su dalilin sun haɗa haka su mutum ɗaya ne suka ce allah ya shiga jikin shi shi ma ya zamanto ne allah mutum ɗaya ne sai ce fakaifa man ja'ala zalika aman fi kulli makhluq to ya ga wanda yace Allah yana shiga jikin halittu ga baki daya shine zaka ce mishi ka ka hurcin shi har ka hurcin yawwa wa ya'lamuna yace masu imani kuma sun sani bayan sun san ma'azalika sun san da haka cewa Allah bai shiga jikin wani bawan shi bawan ya zamanto Allah ma'azalika annan laha amara da ta'adi kuma sun sani Allah ya umarni a mashi ɗaya ba a sauki ma kowa ba tunda ba a sauki ma ba annabi wasu a sauki ma Allah ya ce ma hau manzan Allah wa abu da rabbaka hatta ya ati ya ƙarfi ka bauta ma Allah hayyaki ne ta zo ma han mutuwa ta zo ma kakka tsaya kinan babu wanda aka ɗauke ma sallah wa ta'at rasulihi kuma Allah umarni amma manzan shi da wa naha amma asiyatihi manzan Allah Allah ya hana a saba mishi wa ma asiyati rasulihi da saba ma manzan shi wa annahu la yuhibbul fasad kuma Allah bai san banna wanda suke zancen Allah yana shiga jikin bawa kuma yi haɗin gwiwa da mutumin nan tunda in ka shiga jikin mutum ya bar ka kai abinda ka ga dama da jikin shi sai kun yi sai kun yi tarayya yi tarayya sai su ce to tunda Allah shiga jikinmu kuma yi kaga muna saba mashi kenan wanda yana nufin abinda muke yi Allah yana mu yana san shi ta'ala Allah amma ya quluna uluwan kabira yace wala yarda li ibadihi kufur kuma Allah bai yardan ma bayin shi kafirci wa anna Allah وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره واجبين أكم هلتو بوتا مش كما سماع أمرنا سيما أمرنا الله لا ويستعينوا به على ذلك كما سنيمو تيمكون الله أكن يمش داعا دبوتا مش كما قال كما قال كما يند الله يقول إياك نعبد wa iyaka nasta'in Allah iyaka na abu kai muke bauta ma wa iyaka nasta'in kuma kai muke neman taimako wajen ka muke neman taimako wa min ibadatihi wa ta'atihi yana daga cikin bauta ma Allah da yi ma Allah ta'a al'amuru bil ma'arufi wa nahyi anil munkar umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna bi hasabul imkan daidai da mutum ya iya yawa manzo Allah ya ce wanda ya ga mummuna abu ya kawar da shi da hannun shi in bai iyawa da hannun shi in bai iyawa da zuciyar shi shine bai hasabul imkan yanda mutum ya iya wal jihad fi sabilihi li ahli al-kufr wan nifaq kuma yi jihadi saboda duk kalma Allah yayi jihadi da kahurai kuma da munafukai sai ya yi kahurai da duk abin da yake da tun daga makami har zuwa ƙasa su kuma munafukai da halshe ko iya ce fahimtahiduna fi ikamati dini sai su yi ƙoƙari wajen tabbatar da addinin shi musta'ini na biyu suna neman taimakon allah wajen jihadi dafi'ina suna karewa muzilina bizalika suna kawarwa da wannan ma kuddira mina sayi'at abinda aka kaddara na mummuna na laihin da ya sayi mummuna kenan ba zai kwanta ba ya ce an kaddara mun saba ma Allah bari kawai tun da an kaddara sai na yi babu yadda aka iya sai ya zo mu a zai yi kokari ya ture ma kanshi dafi'ina bi zalika ma qad yukhafu min zalika dafi'ina bi zalika ma qad yukhafu min zalika ya ture da hakan abinda ake tsoro na kan haka cewa Allah ya kaddara ya kaddara mun wannan saban ko kuma kahurcin sai mutum ya ne kauya ce akan shi a'a yi ƙoƙarin ya ture kama ya zilul insan alju alhadir bil akal kamar yadda mutum zai kawar zai ture yunwar da yake ji yanzu da cin abinci kaga ba zai kwanta ba ya ce a yunwan ma ai kaddara ta akai ko? tun da an kadara an bari in kwanta barin yi barci na ba abin da zai same ni mi zai in ya za a yi tashi zai yi gwagwarmaya sai ya nemi abin da zai sa a bakin shi me yasa bai ce ba wannan kadara ce sai abin da ya shahi lamari na addini sai mutum ya kewaye kan kadara ya ce ai an kadara mun kuma sai ya sa ma Allah yace wa yadfa'u bihi ju'al mustaqbal kuma ya ci abinci don ya kare yunwar da ta zo a gaba sai ce bari ya cika cikin shi tab don ya samu ya yi awa wata awa biyar ma bai ci abin da ya ji yunwa ba wa kazalika iza ana awani libar da fa'ahu bil libas yace haka ma in lokacin sanyi ya zo zai sa zai kare sanyi da kayan ɗari ko da bargo ya ce don me yasa ba zai ce ba ai wannan jin sanyin an kaddara mun bari mai kauye a kan shi tunda haka Allah kaddara ba hina sai riga dari ba insa haka an bai da lahiya me zai yi magani zai yi shi don me yasa ba zai ce ba bari in kwanci na in an kaddara warkiya zan yi warkiya zan yi tashi zan yi an kaddara mutuwa zan yi kenan ba na sha magani ba ko ban na sha ko ban sha ba mutuwa dai zai zan yi sai tashi ne magani ya sai magani don ya sha me yasa bai ce kaddara ba ne suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu labarin ruqiya da muke ba mu labarin maganin da muke siya mu sha tana kare kadara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ita ma kadara ce ko yace ita ma kadara ce kadara ce Allah ya rubuta ka ji yunwa ko kuma kadara ce Allah ya rubuta ka ji ma abincin ka ci kadara ce Allah ya rubuta sai ka yi sanyi kuma sai kadara kadara ya kadarta kuma zaka sai rigar dari kuma kai ka sa kare kanka kadara ce wannan abin dan adam yana son wannan abin sako ne kuma kuma haka kadara ce Allah ya bashi karhin ne da kare kanshi daga wannan abu ce sau tari in mutum kai ya ce bi iyawa kawai ya yarda a cikin ran shi ne bi iyawa in ya sa kanshi abin da ya ga dama dan adam ne an ba shi randebu ya ya manci inda randebun yana da mahimmanci a wurin shi da bai wani sai muhimmanci gobe in ka tashi ka je ga za a yi randebu wani zai baka kaza wannan shine ajandar shi ta horko abinda zai zo a kan shi na horko shine a gaba ya mai da shi can ba shi ne a gaba daga ya tashi ma program ki duk sauran an yi watsi da su sai an tabbatar da wannan ya ce wa kazalika kullu matsalobin yudufa abihi makarohin ya ce haka duk abin da ake za a nema don a kare mummuna da shi abin kyama haka kama ƙalulin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da suka ce ma manzan Allah ya rasulallah ya ma'aikin Allah a ra'aita adwiyatan na tadawa biha manzan Allah ba mu labarin magungunan da muke sha mun magani da su mun samu lafiya da su wa ruqan nastarqi biha kuma da ruqyar da muke yi wa tuqatan nattaqi biha kuma da kariyar da muke nema garkuwa muke samun garkuwa da ita hal ta ruddu min ƙadarin lahi shi'an tana mai da ƙadarar Allah tana ragi tana mai da ƙadarar Allah ƙala sai manza Allah ya ce hiya min ƙadarin lahi ita ma tana cikin ƙadarar Allah wafil hadis a wani hadisi manza Allah ya ce inna du'a a wal bala addu'a da bala'i la yalta qiyani zasu ci karo da juna wala'in ya sauko daga ina sama addu'a ta tashi daga ina ƙasa sai a ci karo a sama wa ya atalijani bainar sama'i wal ard su yi ta abin ga tsankanin sama da ƙasa waye zai kada wani in addu'a ta danne bala'i shikenan an huta in ya danne ta kuma sai bala'in ya hau mu ya haɗu don me yasa addu'a don me yasa mutum tun da gashi bala'in yana zauwa don me yasa mutum yayi addu'a don ita ma tana cikin kadara yambullahu ma ya sha'u wa yusbi Allah na goge abin da ya dama ya tabbatar abin da ya dama an kaddara in ya huta daga nan wani mummuna abu zai samu ko wani moto zai bige shi ai a rubuce ke ku amma kahin yahutan kawai sai ta yi addu'a kowane ya mishi addu'a allah kiyaye hanya kawai shi ke wannan allah kiyaye hanya balle ta yaro allah kiyaye hanya ya tabi wannan musibar da ta bige shi su shiga kokowa sai addu'a ta kada shi sai ga an zo za a buge shi kuma Allah an kuskure shi mi ya kare addu'a da ba ai addu'a ba mi zai wancan abin zai faɗi kenan dukansu yana daga cikin tadara Allah an bar mamaka ya ce mai imani game da addu'a yana da hali guda uku ko yi addu'a take yanki Allah karɓa mashi ko kuma yi addu'a Allah ki ba shi abin da yake son wata musiba sai Allah ture mashi shi ma bai sani ba ko kuma yayi addu'a Allah bai ture mai musiba ba bai bashi ba abin da ya nema sai Allah bashi lada akwai faduwa ba faduwa suka ce manzan Allah kenan yawaita addu'a ya ce Allah aksar ku yawaita Allah ku yawaita addu'a Allah na amsa yana badawa da yawa yana karba da yawa ku yi ta yi ya ce ku yi ƙoƙari wajen addu'a ba mai hallaka da addu'a Allah in kaga mutum ya hallaka sai mi sai addu'a shi ta yi ta yi karanci ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a Allah zai karba addu'a in kaga mutum ya shiga cikin bala'i sai addu'a shi ta yi yace fa haza halul mu'minina billahi wa rasulihi al'abidina lillahi yace wannan shine halin masu imani da Allah da manzon shi masu bauta ma Allah wa kullu zalika min al-ibada yace kuma duka wannan yana daga cikin ibada kokarin ture kadara wanda mutum ke tunanin sharri ce shi ma na daga cikin iya daga cikin ibada ya ce wa ha'ula illazi ne shi hadunar haƙiƙa kalkauniya wannan shi ne suka tabbatar da tauhidin rububiyya wahiyar rububiyyatihi ta'ala li kulli shay'in shine kasancewa Allah ubangiji ne na komi na kowa da komi ويجعلون ذلك مانعا من اتباع امره الديني الديني الشرعي على مراتب في الدلال kuma suka sanya duk mai imani zai sanya duk abin da zai hana shi bin umarnin Allah ko bin shari'a ta addini sun sanya shi cikin matakai na bata Allah duk wanda zai ce ka kai inda ba he ka yi sallah ba to yana iya daga cikin matakai na na bata ga baki da don me yasa saboda iblis ma ya tabbatar ma kanshi da cewa shi ma Allah ne ubangiji yan wuta sun tabbatar ma kansu da haka to duk wanda ya ce a'a shi ban da shi wannan yana cikin matakai ya ce fagulatuhum wanda suka yi guluwi shishigi wanda suka huce iyaka ya ji aluna zalika mutlaƙan aman in sanya wannan a sake ki ya shafi kowa fayahtajuna bil qadari fi kulli ma yukhalifuna fihi shari'a sai su hujja su kawo hujja da kaddara cikin duk abin da suka saba ma shari'a yace wa qawlu haula sharru min qawli yahudi wan nasara maganar wa'innan ta hi zama sharri daga maganar yahuda da nasara wa huwa min jinsi qawli al mushrikin allazina qalu ana didi da maganar mushrikai wanda suka ci sai yaqulu allazina ashraku wanda suka yi yawanto mushrikai ne suke cewa law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya so ta mai shirka ba kaga sun yi shirka ko amma mai suka mera da suka dangana ma wannan abin sharrin zuwa gawa zuwa ga Allah alhali Allah ba a dangana mashi ba a dangana ma Allah shari wala aba'una suka ce mu da uwayenmu duka da mu yi shirka wala haramna min shay kuma da mu haramta komai ba kenan ka ku zarge mu duk abin da ko ga mun yi da umarnin wa muka yi da umarnin Allah ta'ala Allah amma ya ƙulu na uluwan kabira wa kuma suka ce lausha ar-rahmanu ma abadnahu suka ce ha inda Allah ya so ada mun bauta masa wa haula yace min a'zamu ahlul ardi tanaqudan yace wa'annan a doron ƙasa sun yi kowa zaman tomuwa 'yan tufka da warwara bal kullu man ihtajja bil qadr fa innahu mutanaqidun yace bari dai duk wanda ya kawo hujja da kadara to wallahi yana da cikin yan tufka da warwara fa innahu la yumkin an yuqirra kullu adamiyyin ala ma fa'ala don bi dacewa kowane ɗan adam duk abin da yi a ce mishi ya yi daidai a tabbar mishi ya yi daidai ka yi daidai falabud da iza zalamahu zalimun bai yiwa ya tabbatar ma kowane mutum akan abin da yi iza zala falabud da iza zalamahu zalimun idan wani azzalimi ya zalunce shi au zalaman nasa zalimin ko kuma wani azzalimi ya zalunci mutane wa sa'afil ardi bil fasad kuma yake yawo da banna a doran ƙasa wa akhadha yasfiku dima'an nas kuma yake zubda jinin mutane wa yastahilla al furuj yake halitta gaban su wa yahlika al harsa wan nasl ya bata komi kayan gona da komi da komi wa nahwu zalika da makamancin haka min anwa'id darri allati la qiwama lin-nas biha da makamancin haka na irin cututtuka na irin zalunci na irin bannar da mutum rayuwar mutum mutane ba iya tsayewa da haka a ce ko banna za a yi ta kisa da jib da jini an yadfa biha an yadfa hazal qadar ce ba makawa wannan kadar zai je nemi ni ya kare ta sai ga wani mutum ya zo zai kashe shi me yasa ba zai ci kadara ce ba bari ya kwanta ya bashi jikin shi kashe shi me zai yi gukawar maya zai zai kare kanshi in ya ga wani yana kashe mutane yana shiga gidan mutane yana kaza me zai yi bari ya tashi shi kare wannan wannan zalunci wa an yi aqibar zalim bima ya kufu kuduwa na amsali kuma ya ma azzalimin uquba don ya kare zalunci makamanta shi fayuƙalu ya ce sai a ce mashi in kana alƙadar hujjatan in kafa hujja da ƙadara in ƙadara ta zamanto hujja ce da ka ɗuka a kan lamurra na addini sai a ce mashi fada kulla ahadin ya fa'alu bika ya fa'alu ma ya sha'u bika wa bigairika to ka bar kowa yi abin da ya ga dama da kai da waninka inda ƙadara hujja ce buɗe kowar gidanka motanka bar shi da kile shiga gida ka yau kwanta ka yauwa ai in an ɗauke ƙadara ce ku tun da kaya riga me yasa zai shi sa shi gida har sai ya sami antibal sai ya rihe ko gidan sai ya rihe illa an sha Allah ko kenan kawai ya sallama in ba kiyayewa Allah ba Allah ya tsare wannan abun babu wanda zai ajiye moto da kilin ya shi gida ya bar shi kuma da samun yin shi ana bin abin da gudu da ƙarfi ma a ɗauki a buge mutum a ɗauki balle yawa sai manzan Allah ce ɗarmi kayanka sai ka dogara ga Allah ibn taymiya ya ce to a ce mishi bari kowa yi abin da ya ga dama da kai da wani ka ba bude kowa gidanka kawai kana kallon mutum ya shigo ya ɗauki abin da ya ga dama a gidanka ya hude ta shi in ya kwasa ta yi ka ce ƙadara ce wa illam yakun hujjatan batala asli qaulika yace in wannan abun in a wannan yanayin kadara bai ta zaman to hujja ba to can magana kama a shin harka addini ba zai zaman to hujja ba hujja ka ta rushe yace wa ashabu hazal qaul masu wannan magana allazina yahtajuna bil haqiqa kalmiyya wanda suke kawo hujja da tauhidi na rububiyya wala yutarriduna hadha alqawl wala yaltazimunahu kuma bisu iltizami da wannan magana ai annahum la yastamiruna ala mazhabihim wa yahtajuna bihi fi kulli shay ai bisu tsaya akan wannan mazhabar ta su ta kadara kuma a kowane bangare su kawo hujja da shi abishe suke kawo hujja da shi abin da ya shahi haƙiƙa jiniya shine tauhidi na na uluhiyya a rububiyya sun tabbatar haka Allah kaddara amma kuma a uluhiyya a a bisu kawo hujja da wuri wa inna ma hum bi hasbi ara'ihim wa ahwa'ihim suna tahiya akan daidai ra'ayinsu da san zuciyarsu kama qala fihim ba'd ulama kamar yadda wasu madagacin malamai suke hudi a kansu sai su ce anta inda da'a qadariyun kai a wajen abin da ya shahida a Allah ba kadire ne kadari ce na wanda sai kawo hujja da kadara yawwa wa indal ma'asiya kuma wajen saba ma Allah kuma zai ce kai jabariyun ne ce a kiyar insanu majburun bayyana ƙarhin ya kare kan shi in saƙo ya zo mashi kawai tilas ya yi haka aka halice shi ya ce jabariya su suka yi haka ayi mazhaban wa faƙa hawaka ta mazhab ta bihi kawai duk mazhabar da ta yi daidai da son zuciyarka ko kama shi ka tafi kenan kai ma baka san ba a wata mazhabar kake doko can in maza ba ta ƙadariya akwai wata magana su da take birge ka ka doka in jabariya akwai magana da take gyara ka shi ma ka doko ka birge ka sai ka sawa kanka ya ce shi a wajen da'a ƙadari ne a wajen ma'asiya jabari ne a wurin kaza shi kaza ne kiran sai matsaya ana ganin lokaci ya yi wannan makaranta na daidai allah sun yami tare da lada a ciki na kuskure kuma allah gafarta mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم الله كما ينمك تارأ وأنما سلاتنا Allah ka sake tara mu a cikin gidanka na aljanna subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin